أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم نوانا لتافي ندالي أزام تاشي شافي نأربع إندجيا har yanzu yana yin magana game da mutumin da yake so ya shiga ɗariƙu na sufaye bayan Allah. A akwai kiɗe da muka kwana yake cewa idan za ka shiga hanyar bayan Allah za ka shiga ɗariƙu kenan. Duk ɗariƙar da za ka shiga, matin ina da sirki, ka ƙarfafa igiyarka ta gaskiya, washe da fauƙahu kuma ka ɗaure fauƙahu a kan wannan abin, karabal mahabbaci, igiya irin ta soyayya. wata zin kai himma wata jarudi kuma ka tsiretu mana duk wasu mungayen halayen ka jefar da su to bayan kai haka wal tazul garban min hijaka bi munnatin fa iza fa'alta fa ghayra mustaradir ridi wal tadli wal tudli garban ka saki guga min hijaka amma na hankalinka bi munnatin da karfi ka jefa guganka na hankali bi munnatin da karfi fa iza fa'alta idan ka aikata haka wannan shawarar da aka baka ka shiga da gaskiya ka duk wasu mungayen halinka ka ajiye su fai za fa'alta kuma ka shiga da himma ka shiga ne dan Allah dan kai ibada ka zama bawan Allah fai za fa'alta idan ka aikata haka fa gaira mustarajin radi radi za ka kwankwada za ka gangara ka je ka sha ruwan ma'arifa fa gaira mustaradin ba tare da an shaƙe ka ba gaira matsar ne ba tare da an shaƙe ka da bakin ciki ba. Warhal ala nujibin kiramin dummarin min hazmi kallama musudi laysa bi unnadi warhul ala nujibin kiramin dummarin min hazmi kallama musudi laysa bi unnadi warhal ka hau ala nujibin a bisa zababbiyar taguwa kirami mai girma dummarin mai ɗankwararren ciki amma taguwa irin wannan dabba sai ce amin hazmi ka na niyyarka na azumarka eh min hazmika daga niyyarka almamsudi wacce aka tuka ta kamar yadda ake tuka igiya laysa bi unnadi ko bata kasance ta kaucewa ta wuce gona da iri ba laysa bi unnadi bata kasance ta ta kauce wa hanyar bayan Allah ba shi ne laisa bi unnabi ba ta kasance ta kauce akan hanya ba eh warhal ka hau ala nujibin bisa zababbiyar taguwa kiramin mai girma dummarin mai dan kwararren ciki min hazmi kalma musudi amma daga azmarka daga himmarka fa amluma musudi wacce take abar tukawa laisa bi unnabi wacce ba ta kasance ta kauce wa hanya ba wa rabut maza da sabari mahaka محكمة الأرى وبعون ربك واتقى فتزودي وربض مزاد الصبر محكمة الأرى وبعون ربك واتقى فتزودي to ka ji fa mai zuwa wajen harka mai zuwa fadar Allah mai shiga ɗarika abubuwan da zai tanada bayan ka hau taguwa babba amma fa ta niyya ta niyyarka to wadbut maza da sabari ka ɗaure maza da sabri igiya irin ta haƙuri sai ka hada da haƙuri shine wadubut ka ɗaura maza da sabri igiya irin ta haƙuri muhkamatul ura wanda aka kyautata sakarta igiyar haƙurin ba kowace ba ba mai ba mai saurin yanke ba a muhkamatul ura wanda aka kyautata wajen sakarta wa bi auli rabbika fatazawudi sai kuma dukarki goshi wa bi auli rabbika ta hanyar neman taimakon ubangijinka wattuka da kuma jin tsoron Allah guzurin da zaka samu cikin tafiya a hanyar bayan Allah guzurin da zaka yi ba guzuri ne na abinci ba ba na ruwa ba a'a wa bi auli rabbika na neman taimakon Allah wattuka da tsoron Allah fa tazawwadi to wannan sune guzurinka fa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa dubud maza da sabari ka daura igiyar hakuri muhkamatul qura abin kyautatawa tufka wa bi auna rabbika fatazawudi kai kusuri wa bi auna rabbika da taimakon ubangijinka wattu da jin tsoron Allah wa tasallayan an umma dasrin wa binha wa saudi an hadara nikisin uqdidi uqdidi to har yanzu dai bai kare ba shin su wannan tsiriku na sufaye na bayan Allah ana shigan su ne dan a samu kuɗi dan a samu duniya a samu ɗaukaka a zo a yi can alfahari ana toroko yace wata sallayan sannan kuma ka kunce an ummu dafrin daga uwar wari wabni hada ɗanta shine shedan ka rabu da duniya da shedan eh an ummu dafrin daga uwar wari wasu kuma suka ce an ummu dafrin daga uwar kaskanci wasu na kiranta ummu dafrin uwar wari saboda mai duk wani abu na duniya in dai na zahirin duniya ne karshen su zaka samu lalacewa yake wasu kuma su ce ummu dafrin uwar kaskanci ma'ana duk wanda ka ganshi to sai ya kaskanta a duniya yadda mutane suke wahala wabu ne hada ɗanta ma'ana ka rabu da shaidan ka rabu da duniya wasau da anha ka ba da ajiyarta dara nikisi gidan wani mutum matsoraci hukududi wanda yake mai tsananin rowa ka dakatar da su kenan wasau da anha ka ba da ajiyarta dara nikisin gidan wani mutum mai tsananin tsananin tsoro hukududi wanda yake mai rowa mana kar ka miƙe ƙafa kar ka zamto baka tsoron duniya da shedan wannan ka ba da ajiyar ta dara likitin gidan wani mutum matsoraci uƙudubi mai rowa ishara ce ta cewa ka kasance mai taka tsantsan da jin tsoron shedan da al'amarin duniya wasarin hibal alwasl min ha la yaqul laka wuddaha min ba'd najm min ba'd najrin ramidi وسرن هبال الوصل منها لا يقول لك ودها من بعد نضج الرمد وسرن كينكي هبال الوصل إجيا تسادوا دا دنيا وسرن كينكي هبال الوصل إجيا تسادوا من هذا دنيا karka zama ɗan duniya la ya kullaka wudduha wudduha san duniya la ya kullaka kada ya ce maka rammidi sa namanka turbuɗa namanka a cikin toka min ba'ad nabjin bayan ku naman naka ya riga da ya dahu kada san duniya ya saka turbuɗa namanka a toka bayan ka dafa shi bayan ka dafa namanka an masa romo ya dafu yayi komai sai san duniya ya ce turbuɗa shi a cikin toka ka sake gasa shi ka san haka ake ko to mutum kada mutum san duniya ya sashi haka mana kada san duniya ya saka ɓata rawarka da tsalle ka zo sufanci a madadin kai ibada sai ka buge da harkar neman duniya da neman shuhura eh shi ne mutum ya ɓata rawarsa da tsalle kenan ko kai da ka dafa nama aka dafa nama nama ya dahu kuma ka zo ka sake sashi a cikin toka ai ka ɓata shi to shine wasrim ka yanke hibalal wasli igiyar saduwa min hada duniya la ya kullaka wudduha wudduha san duniya la ya kullaka kada ya ce maka ma'ana da nufin kada ya sa ka rimmidi ka turbuɗa naman ka cikin toka min ba'ad najjin bayan naman naka kwaya riga da ya dahu shine kada ka bata rawar ka da tsalle kar ka shiga hanyar sufaye dan ka samu ɗaukaka ka samu kuɗi ka rika toro ko da neman shuhura da sauransu وإذا نزلت على كريم موسئ الرحب الذرا جمل كرا متفقد to har yanzu dai na ga baka cewa ba har karfa sai ka hada da irin malamin sa sai Shehu Malam Nasiru wa idza nazalta ala karimin musir rahab zara jammal kira mutafaqqidi wa idza nazalta ya kai muridi lokacin da ka shirya waɗannan abubuwan wa idza nazalta idan ka sauka ala karimin ga shehi wanda yake mai karamci musi'in musi'in rahabin zura mai mayalwaciyar yalwa musi'in mai mayalwaciyar rahabin zara yalwa ta farfajiya wanda yake mai masaukin baki jammil kira mai yawan abincin garar baki mutafakkidi mai yawan neman bakin ma in dai ka sauka a cikin irin farfajiyar irin waɗannan mutanen su ne irin su ma shehu malam nasir kenan wa iza nazalta idan ka sauka ala karimi ga mutum mai daraja musi'in mai mayarwacin rahabar zura yalwa ta farfajiya jammil kira mai girman abincin garar baki mutafakkidi kuma mai neman bakin fa kunul haniya wa anta bayna buyufihi la tasa fi zadin wala tatafakkadi to ka ji fa fa kunul haniya to ka kasance mai farin ciki wa anta gashi kai bayna buyufihi kana cikin bakin shehu malam nasiru to in dai ka samu wannan shehi shine shehu malam nasiru to fa kunu lahaniya kai kai farin ciki wa anta bayna biyu fi kai kana tsakanin bakin shehu malam nasiru saboda haka la tas'a kada ka tafi fi zadin cikin neman wani guzuri wala ta tafakkali kai kada ma kai cigiyar ma guzurin ka gama komai kayan ka ya yanke a gindin ka ba mana in ka zo wajen shehu malam nasiru to ka tsaya iya gurinsa ka tsaya iya gurin sa duk abin da kake nema za ka samu shi yasa kuma a dari ga jami'a kace ba a ziya ba ba ba a hada ta da wata so da duk abin da zaka samu akwai anan to kaga shi wata jani ba shi fara faɗa ba kenan fa kun lahaniya ka kasance cikin farin ciki wa anta bayna biyu fi haƙiƙa ka kira cikin bakin sa la tas akada ka tafi fi zadin cikin neman guzuri wala tafakkadi kada ka shigi ta ma guzurin فإن ارتجيت أو اتفيت لغيره يوما تبؤ منه بآر مسبد فإن ارتجيت فإن ارتجيت idan ka nemi wani abu shine kai kwaɗayin wani abu fa inirta jaita idan kai kwaɗayin wani abu daga raja'i ne kai kwaɗayin wani abu a wi'ita faita ko kuma kai bara ligairihi ga wani ba shehu malam nasir ba yauman koda da rana ɗaya a ce ga ka ka samu shehu malam nasiru kuma kana kwaɗayin abu a wajen wani ko kuma kana zuwa kana neman barama a wajen wani ligari yauman koda da rana ɗaya tabbu za ka dawo minhu daga gare shi bi arin da wani irin aibi musbiti wanda yake mai aske gashin kai mai aske gashin kai mana ya ishi mutum lalacewa da aibi ka samu shehu malam nasiru kuma ka zamto kana neman wani shehin daban kaga ashe ba mu kadai bane a dariƙar tijjaniya muka ce ba a hada ta da wata dariƙar ba a ziyara wasu waliyai ba mu muka fara ba ba saboda haka masu ganin cewa za a ce ba a ziyara wasu wani akwai wanda yake gaya ma ce shi abin da yasa ba zai karbi dariƙar tijjaniya ba an ce ba a ziyara wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙar tijjaniya a'a to waɗancan waliyan me zaka nemo a wurinsu ne duk abin da zaka nemo a wurinsu akwai a gidanku kai ne fa duk abin da kai ne gidanku za a rika kawo nama daga mahauta ana dafa maka a gidanku duk naman da kake bukata za a dafa ma sai ka ce kai ba ka son zaman gidanku saboda gidanku ba za zaman gidanku ba za a je farauta ba ah to malam so kake shi ka je farautar kai da kana gida za a kawo maka abu in har ruwanka mutane su da rudan kansu dan an ce ba a haɗa ka da wata ɗarika to kai wahalar kake so duk abin da yake cikin waɗancan ɗarikun to akwai sa cikin ɗarika ba kai kai kai ka hutar da kanka kai wani abin ba daban fa inir jaita idan kai kwaɗayi a wiki faita ko kai bara ligairihi ga wani ba shehu malam nasir ba yau man koda da rana ɗaya tabbu zaka dawo minhu daga gare shi bi'arin da wani irin aibi musbidi mai aske gashin kai mana musbidi mai aske gashin kai a wajen larabawa ƙarshen wulakanta mutum lamba ɗaya shine ka masa aski idan mutum ya yi laifi mutum ya yi laifi saboda su yawanci laraba suna tara gashi mutum ya yi laifi ya zama sakamakon hukuncin da za a mar aski za a masa ba wani ba wani walakantawa da ya wuce wannan a wajen balarabe a al'adarsa a al'adarsa babu wani bala'i da ya wuce wannan ina ga a zamanin sayyidina umar ya taba tura wani daga cikin gwamnoni na wani yanki wani balarabe ya wani abu na laifi aka kama shi aka masa aski saboda tsabar takaicin da ya ji an walakanta shi ya tattaro gashin a hannu ya kawo hanya sai da ya zo madina sayyidina Umar yana zaune a majalisa ya watsa wa sayyidina Umar wannan gashi saboda ransa ya baci aka taho za a buke shi sayyidina Umar yace ku tsaya ku tsaya zo zo ya akai ya akai ya faɗi ga yadda akai ga yadda akai sayyidina Umar ya ji cewa lalle lalle laifin sa bai kai a masa wannan askin ba sai da sayyidina Umar ya soke wannan gwamna sai da sauke wannan gwamnan akan wannan laifin akan wannan abun saboda walakanta shi da akai balarabe ba laifin da ba wani walakancin da zaka masa a duniya kamar ka masa aski yayi laifi ka kama shi ka masa aski baya so wai to shine to mutum zai dawo bi arin da wani irin aibi musbidi mai aske gashin kai sannan kuma musbidi mai aske gashin kai kuma duk cutar da ta kai ga gashin mutum da kansa zai rika zubewa to bala'i ya kai bala'i kai muka aiwan ma taba gani ba a ce mutum saboda wani wata jinya ko wani abu gashin kansa da kansa yana zubewa to masifa ta kai inda ta kai wala zammuna kaka au yuhawwiluhu wala taktar alayhi wa ra'ayuhu faltamidi wala zammuna kaka au yuhawwiluhu wala taktar alayhi wa ra'ayuhu faltamidi to idan ka je shi wajen shehi irin wannan irin su shehu malam nasiru wala zammuna kaka to ka lazumci gurin zamanka in ka je gurin to ka zauna a gurin shine munafaka amma abin da ake da munafaka munafaka shine kamar gurin da ake durkusar da raƙumi to wal zan munafaka ka ka lazumci madurkusar ka wurin zaman ka aw yuhawiluhu kada ka juya ka bar wannan gurin wala taktar alaihi kada kai za'i alaihi akan zabi shehu malam nasiru duk abin da ya zaba to ka zabi wannan abin wa ra'ayuhu ra'ayin shehu malam nasiru faltahamadi ka karbi wannan ra'ayi eh shine dai kamar da yadda Shehu Ibrahim kenan yake faɗa a Ruhul Adabi ko idan ka hadda shehi shehi arihi masani to ka sallama masa gaba daya ka sallama masa gaba daya to anan abin da yake ga maka in ka je ka hadda Shehu Ibrahim nasu to ka sallama masa gaba daya duk abin da aka ce ka yi shi zaka yi duk abin da yake ka bari ka bari ra'ayin Shehu Ibrahim nasu shine ra'ayi ba ra'ayinka ba shine wal zammu naka ka kalazumci gurin zaman ka aw yuhawwiluhu kada ka juya au yuhawilhu ko kuma koda shehu mal nasir ya juya wala taktar alaihi kada kai zabi akan zabin sa kada ka saba wa kanka wani abu ka bari duk abinda aka maka kawai shi ka yadda da wannan abu wa ra'ayihu ra'ayin sa faltamudi ka gode wa ra'ayin sa kawai ka karbi ra'ayin sa abin da yake nufi anan in ka je ka da shehi to ka bi shehin a yadda yake ba a yadda kake ba idan ka zo ka bi shehi kai yadda kake so haka zaka bi to ai baka da ba shi da amfanin ma alaka kenan da shehi in ya zamto shehinka sai abin da ya saka sai abin da kake so zai saka ka yi sai abin da kake so zai hana ka ka bari to ashe ba ma biyayya kake ba kenan duk mai biyayyar yadda ya zama sai abin da yake so in an sashi zai yi abin da baya so in an sashi ba zai yi ba to ba a sashi daga cikin masu biyayya ba duk mutumin da in aka hana shi abu in yana so zai hannu in baya so ba zai hannu ba to ba sunansa mai biyayya ba zuciyarsa yake bi shine abin da yake ga wa iza da aka wa dunahu hujibillati azzat adani hamajalal fulfudi wa iza da aka wa dunahu hujibillati azzat adani hamajalal fulfudi har yanzu yana ga maka cewa idan ka zo ka hadda shehu malam nasiru to kada ka yadda ka zama mutum mai waiwaye kada ka zama mutum mai waiwaye ka bi direct wa iza da aka idan shehu malam nasiru ya kira ka wa dunahu duk wani wanda ba malam nasur ba alhujibul lati shine wannan hijabin da majalal fudfudi makewayar tsuntsun nan alhudahuda azzat ya wahala adani ha daga kusantar wannan gurin mana abin da yake nufi idan shauman nasur ya kira ka to ka bi shauman nasur direct duk wani wanda ba shi ba to hijabi ne kada ka waiga ka kalle shi kuma hijabin nan shine wanda ta tsuntsu alhuda-huda ma alhuda-huda ta annabi Sulaiman ai shine mai basirar da in yazo wuri zai ce na akwai ruwa ko to alhuda-huda ma bai isa ke ta hijabi ba saboda duhunsa to ballantana kuma kai mutum saboda haka in shi ma nasu da kira ka to ka bi shi shi kadai duk wanda ba shi ba hijabi ne kada ka saurare shi alhuda-huda ma gane ke ta hijabi wahala yake masa ballantana kuma kai mutum wallahu ta'ala a'lamu wannan abubuwa ne isharat ne duka na sufaye amma dai kafin mutum ya ga cewa abubuwan sun yi tsauri to ya kamata ya dubi siffofin mutumin tukun eh siffofi shi yasa ko shi Ibrahim ai kafin ka ce zaka sallama wa shehi ka bi shi sai da ce wadalab murabbiyan ko sai da lissafa siffofi guda biyar farko ya zamto murabbiyan ne ya zamto mai ilimi ya zamto arifi ya zamto mai nasiha sai da ya lissafa siffofi guda biyar masu tsada wanda sai shehi ya cika waɗannan siffofin da kun ka sallama masa kada ka ji an ce ka sallama wa shehu malam nasiru kar kai waige ka ce to kaga irin sa ai a'a siffofin za ka duba wanda yake da irin wannan siffofin ya cancanci duk wani kowane irin taslimi ne a yi masa wallahu ta'ala alam